أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنواما درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيغا بأتكين كانت للتاه زاد الزوجين في أحاديث سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم يومنا شاتك وسقوتنا هدو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1444 wanda ya dace wa sha biyun watan sha ɗaya miladiya ta 2022 darasi na goma sha biyar a cikin littafin zadu zaujain za mu tashi hadisi na 123 da hudu a karatu na ƙarshe mun tsaya hadisi na 122 hadisi na 122 mun ji irin gwagwarmaya da gudunmuwa wadda wata daga cikin mata ta bayar game da abin da ya shahi da'awa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne ƙoƙari da ta yi da yunƙuri na abin da ya shahi a yin mumbari don manzalla sallallahu alaihi wasallama ya rika amfani da shi a lokacin da ya zo khutba wanda wannan yake mana nuni akan cewa lalle kowane ɗaya daga cikin mu wajibi ne ga cewa me zai iya ya iya gabatarwa game da abin da ya shahi addinin shi mata za ka same su kwarai da gaske suna da ƙoƙari a wannan majali ba na wasa ba kamar yadda za ka samu kuma wasu kaso daga cikin mazan ma haka ala'aiti hal dai gaba ɗayanmu mazanmu da matanmu kowa ya rika tunanin cewa wace irin gudunmuwa ce bayar game da abin da ya shafi addinin shi wanda kuma hadisi na gaba wanda za mu tashi a kan shi shi ma akan abin da yake nuni kenan alhadisu rabi'u wal ishiruna ba'ad al-mi'ati hadisi na 124 hadisin abdurrahman ibn sakhar ad-dausi abu hurairah Allah ƙara yarda a gare shi abu hurairah yake cewa anna rajulan aswada aw imra'atan sauda yace wani mutum mai bakin launi aw imra'at aw imra'atan sauda ko kuma wata mace mai bakin launi fatan ta baki ne kenan ce bakin mutum kana yaqummu almasjida ko kana taqummu almasjida kenan nan mai wanda yazo da riwaya ce yasa shakkan cewa namiji ne ko mace ne amma dai zaka samu kusan riwaya haka suka zo duk da cewa suna rinjayar da cewa mace ce al'ayati hal wannan matar ko wannan mutumin ya kasance ya kummul masjid yana share masallaci to kaga wannan shi ma aiki ne daga cikin ayyuka alheri share masallaci kana gaba wani abubuwan dan ka duba ga hadisin da manzon yake ambata cewa ka ga wani dan datti wanda bai taka kara kare a cikin masallaci ka doke shi ba daga wanda wajen da yake ka kai shi zuwa ga waje ba karamin alheri bane ba to ina ga in kai shara dattin da zaka hudda ai da yawa ne kuma kaga ayyuka ne ba dole ma sai ka da kuɗi ba a duk matakin da kake shi addini akwai abin da zaka iya yi na kaga cewa kai ma ka samu irin kasonka ka samu wani kaso wanda zai zama to maka abin lada to wannan mutumin ko wannan macen masallaci take sharewa famata sai wannan mutumin ya mutu mun share masallacin nan fasa'ala nabiyu sallallahu alaihi wasallam anhu sai manzon Allah ya tambaya manzon Allah ya tambaya ni ina wani kwana biyu bin gawa ne ba lahiya fa qalu sai suke cewa mata suka ce maki Allah ai wani ya jama da rasuwa ya kwana biyu da rasuwa qala afala kuntum azantumuni bihi manzon Allah ya cewa me ya hana ku sanar da ni ku sanar da ni bihi game da abin da ya shahe shi na mutuwan shi sai mun zalla ce a ai abinda za a yi dullu ne ala kabari ku kai ni kabari shi ina yake auƙala kabari ha ko kuma zai zama to mace ce ke ne zama to a nuna mushi kabarinta ina take fa'ata kabra ha sai mun zalla sallata ya zo kabarin wannan mata wadda take share masallaci ko namijin fa salla alaiha sai ya salla a gare ta yayi addu'an cewa ubangiji subhanahu wataala ya jiƙan wannan baiwar da rahama ka duba alaƙar ta samu da khairul bariyyati sallallahu alaihi wasallam a dalilin ne a dalilin sharar masallaci ya salam kar mu daina aikin alheri ka zamanto mutum wanda al'umma ka suna amfana da kai kaga wannan shine abin da ya faru ana ka duba shara take mazalla yayi mulahazan cewa fa bai ganta ba ko bai ganshi ba sai mazalla yake tambaya ina wani ko ina wacce to kaga wannan ai ba karamin alheri bane da haka mu yi kokari ya zamanto kowanne ɗaya daga cikin mu akwai wani abin da kake na alheri a cikin al'ummarka wanda yau in bakka na za iya gane cewa eh lalle aiki kaza wane yake yi amma yanzu baya nan ko ya mutu ko kaza ko kaza ko kaza amma ka zamanto kai da akwai ka da babu kai duka san ma kal akwai matsala kuma duk abin da kake shi yasa wani lokaci nake cewa matasa lasewar suke karatu a irin jami'o'i yaran da suke cikin angoku ka gabatar da wani aikin da waɗannan yaran za ka yi ƙoƙarin agaza musu da tallafa musu a cikin abin da ya shahi karatunsu na boko da suke yi misali kai a jami'a kake kana iya 'yan gida biyu uku a angoku gehe-gehenku ka ce yara kaza da yara kaza ku zo a waje kaza za mu haɗu allaƙal ka ba su koda misali awa ɗaya ka ɗan fahimtar da su wasu abubuwan suke alaƙa da abin da shahi karatun da suke yi kaga wannan gudunmuwa ce ka bada to iya da kyau mutum ya zamanto kana da wani kaso na gudunmuwa da kake bada a cikin al'ummaka kar ka zamanto jamid bushashe daskararre da akwai ka da babu kai a cikin mutane duk ɗaya akwai matsala wajibinka ne kaga cewa za ka iya wani abu kaga zuwa na baiwa Allah masallaci take sharewa wannan abin ka duba gawa manzalla ya ce a nuna mini kabarinta sai da manzalla ya je mata addu'a ya mata sallah to me ta wance ai shikenan ta je ta cabe da aka mu zamanto mutane masu kokarin yin yada alheri da aikata alheri da zamanto musamanto a cikin al'umma muna da wata gudunmuwa da muke bada a cikin al'umma wannan abu ne wanda yake kwarai da gaskiya da muhimmanci Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki ya ba mu dacewa Allah ba mu dacewa insha Allah barakallahu fikum a wannan shine kenan hadisi na 124 sai hadisi na gaba shine hadisi na 125 malaka cewa an Aisha radiyallahu anha qalat kharaja yake qalat take cewa kharajna la nara illa al-hajja take cewa mun huta ba ma nuhatan komi mun nuhaci aikin hajji ne la nara yana nihin la na zunnu illa alhajja kenan mun huta aikin hajji falamma kunna bi sarafi lokacin da muka je wani wuri da ake kira shi da suna saraf da muka je wannan waje saraf hittu aisha radiyallahu ana take cewa sai haida ya kama ni kenan al'ada sai ta zuwa aisha radiyallahu anha fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aisha take cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena wa ana abki ni ina kuka ga mu zamu ta aikin haji kuma ga al'ada ta zo mata la ilaha illallah kenan tana tana jin takaicin aikin ta ba lalle bane bai zaman ta ya samu karbuwa wa ana abki manzon Allah ya iske tana kuka kala sai manzala ke cewa malaki me same ki anufisti shin a mai gare shi da suna al'ada ce ta zo miki kenan aiwa haida al'ada ce ta zo miki qultu na'am sai aisha take cewa eh wani yawan aikin Allah shine ko abin da yasa nake kuka kala sai manzala ka duba sallallahu alaihi wasallam sai ce inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati adam kajin da ya lallashi zuciyarta kai tsaye kahin ma a kai zuwa ga abin a bata maganin matsalar da take jin cewa matsala ce sai ake kutamta mata yi ai wannan ba matsala ba ce ba ke me naki a ciki matsala ce mata inna haza amrun wannan wani al'amari ne katabahu Allah Allah ya rubuta shi ala banati adama akan diyan akan diyan annabi adam yani kenan diya mata manzala ke ta faƙdi ma yaƙdi hajju duk abin da mai aikin hajji zai aikata ke maki aikata shi gaira Allah ta tsufi bilbaiti kawai abin da aka hana ki karki dawafi dawafi ne kawai ba za ki ba amma duk wani abin da wani mai aikin hajji zai aikata ke ma za ki iya aikatawa qalat aisha radiyallahu anha sai take cewa wadaha wannan labarin ya wuce kenan matsalar ta hullat an warware mata matsalarta a cikin kalmomi masu takaitattu sannan ba tare da wani tsawon bayani ba kuma maganganu masu gamsarwa kala take cewa dhaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an nisa'ihi bil baqara manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wa yayi wa iyalin shi abinda ya shahi layya bil baqarati da abu da da saniya manzo Allah yanka musu a matsayin cewa wannan ita ce layyan su hadisi na 126 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala abdullahi da abbas yake cewa annamra'atan ja'at ila annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai take cewa ya ma'aikin Allah inna ummi nazarat mahaifiyata tayi adawal tayi bakance kamar ka ce in Allah ya bani kaza zan yi azumi kaza ko zan yi aikin hajji ko zan yi a wani aikin alheri ne shi nazarat an ta hujja ita kuma ta za ta yi aikin hajji idan Allah biya wata bukatar ta kaza za ta yi aikin hajji ko bukata sai ta biyu famatat qabla an ta hujja sai ta mutu kahin ta yi aikin hajjin nan sai wannan yadda take tambaya afa a hujja anha shin zan iya yi mata aikin hajji ya ma'aikin Allah qala na'am mazalla ce kware da gaske hujji anha ki je ki mata aikin hajji a ra'aiti law kana ala ummiki dainun yo ki bani labari idan zaman to akan mahaifi yake akwai bashi a kunti qadiyatahu shin zaki biya wannan bashin qalat na'am tace kware ya ma'aikin Allah zan biya bashin nan fa qala sai manzo Allah yake cewa uqdullah ku biya Allah ku biya bashin Allah allazi lahu wanda yake kanku allazi lahu kenan bashin Allah da yake kanku fa inna Allah ahqqu bil wafa saboda Allah shine mafi cancanta na a cika mushi abinda aka doka a matsayin alƙawali kenan wannan yana mana nuni akan idan mahaifinka ko mahaifiyarka ta rasu sannan kuma suna da wani abin da ya shahi nazar kenan wajibi ne akan ka kaga cewa ka zartar da wannan al'amari hadisin 127 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun min khas'am 'ama hajjatil wada' wata mace ta zo daga cikin kabilar khas'am take ita matar ta zo a shekarar da manzon Allah hajjin ban kwana qalat take cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna faridatallahi lalle farilla Allah ta aikin hajji ala ibadihi akan bayin shi fil hajji na aikin hajji adrakat abi shaykhan kabiran da aka farlanta aikin hajji ba ni babana ya tsufa jakob la yastati'u an yastawi 'ala ar-rahila bai iya zama saman dabba ya zauna ai bulaguro da shi fa hal yaqdi fa hal yaqdi anhu an ahujja anhu shin zai wadatar mishi in mishi aikin haji qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma yake ce kware da gaske yace kware da gaske zaki iya yin wannan aikin haji game da abin da shahi mahaifinki na'am sai hadisi na gaba hadisi na 128 an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai take ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wannan mata da sun take take cewa ya ma'aikin Allah kinan ta zo ta kawo kanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace inni qad wahabtu laka nafsi ya makin Allah na kyautar da kaina a gare ka to a lokacin a wata riwaya sai manzalla ya shuru su masahabai kowa ya shuru faƙala rajulun wani mutum da ya ji an yi shuru kowa ƙi magana sai ce ya makin Allah zawwijniha ni a aura wani ita ya ce aura wani ita ya makin Allah kuma anan malamai suke magana hikimar mazalar da ya shuru kyale ta saboda in ya ce baya santa ta samu matsala ai babu wadda manzalla zai ce baya so kuma wani ya ce yana santa sai manzalla kyale ya shuru sahabbai su da yake suna da kwakwallo tana yi kamar da ya gaca bin isharat ya fahimun labib daga isharar saka gane cewa manzala sallallahu alaihi bai da bukata yani ba zai auri wannan matar ba da haka shi ɗehe ce ya ma'aikin Allah ni a aura mu ita kala sai manzala yake cewa zawwajnaka ha bima ma'aka min alquran mun aura maka ita da abin da yake tare da kai na alqurani ka koya mata sura kaza shine sadakinta aka ɗara musu armi ana wanda yana maka nuni a kan mi babu laifi mace za ta iya bujuru da kanta in ta ga tana bukatan wani wani ta tuntuɓi ma'ana mahaifinta ko wani wanta ya tuntuɓin mata wani ko a tuntuɓi wani in yana da bukata na ya aure ta shi kuma kar ya ɗauki wannan abu a matsayin wani abun wani jijji da kai ne ko wani abun wani alfahari na a'a wannan wani abu ne wanda yake an saba a musulunci an san shi ana yi namiji idan ya gama cera ya tambayawa ita ma mace ta ga namijin da ya mata to ita ma sai ta turo wakilanta yani sai ta ta sa wani ya mushi magana kuma makaman ayi abin da a shar'anci wannan ba laifi bane ba kware da gaske saboda kaga diyan da kake ji da diyakka bata kai diya Umar ba bata kai diya Abubakar ba waɗannan mutane kuma duka sun yi Umar ya zo ya tallata ya tallata wa Abubakar diye shi cewa ga diyata Hafsa ka aure ta Abubakar ya shiru ce komai ba ya je wajen Usman Usman ne shiru bai ce komai ba ya je wajen wani ne shi ma ya shiru bai ce komai ba ya sake ma Abubakar magana Abubakar ya shiru bai ce komai ba shi ne sai wata ranar abubakar yake tambaye ka cewa umar ya ce kasan me yasa lokacin da ka tallata kamun magana akan hafsa na kyalika ya ce inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya zukurha ai na ji manzan Allah yana ambatan cewa zai aure ta shi yasa ka gana ja baki na nayi shiru ka makwar wala an yi zama alheri radiyallahu anhum ajma'in Allah musu Allah ya rarra su gaba daya manzala ya aura wa wannan mutumin kenan da abin da ke tare da shi na alkurani kenan daga nan malamai suka ce duk wani abin da ake iya amfana da shi na zaman to a matsayin sadaki ga mace yana zaman to a matsayin sadaki ga mace الحديث التاسع والعشرون بعد المئة حديث ندريد أشرين ترى عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن امرأة سرقت في غزوة الفتح urwa ibn zubair yake cewa wata mata ta yi sata lokacin da aka yi fatahu makka fa utiya biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo wa manzala sallallahu alaihi da wannan mata sun amara biha fa quti'at yaduha sai manzala yi umarni aka yanke hannunta wannan kuma shine dokar Allah kuma shine daidai kuma billahi allazi da haka ake da an mutane kowa zai zama cikin aminci wani suka duba da mutum misali zai tallata rayuwar shi daga nan wani ya buga ya tahi libi wani ya tahi lagos wani ya tahi ina da yanzu misali ka ɗauki saharar libi haka mutum zai buga ya tahi tallar ran shi ce yake amma zai je ya samu wani abin da zai ƙoƙari ruwa makan shi asiri yana zauwa kawai shi ɓarawo sai a ce ɓarawo ya zo ya sace shi wancan wahalan da ya sha da gwagwarmayan da ya da wasu abubuwa da ya gani wanda zuciyar shi bata mushi ba amma duka ya ta jura ya haƙuri haka kawai bainal fainata wal ukhra tsakanin kibta ido da wani ne kawai a ce barawo ya sace kuma a zo a rika maganan cewa addini ya ce irin wannan a cire hannun shi a cire a gundule tafin hannun da ya satan mutane suke da gurbatattun kwakwale su to su rika nuna akan cewa kaman ai idan aka haka ba a kyautata mushi ba yau shi wanda aka ma sata an kyautata mushi dan adam iya da daraja iya da kima gaban shi da daraja suna da kima amma in ya tsaya a iya iyakan addini idan ya huta daga iyakar addini kuma sai da addinin ya ci wannan shine daidai shine daidai ila an yadi sallahu al-ardu man alaiha baka ga rishin fahimta da rishin abin da ya shahi kula da rishin azanci a cikin mutumin da zai yi sata a ɗauke shi a kawo shi a garkame shi kuma a ɗauki kuɗin mutane na ƙasa a riƙa dafa mashi abinci ana ba shi yana ci ana a ɗauki masu tsaro su riƙa gade shi ku zartar mashi da hukunci Allah ko ku bar shi yanzu ka duwa gani yanzu misali ka kama ɓarawa a gidanka in ka samu shanu aka tukwa sai dai in baka yankali sai ya rihe ka sai ya rihe ka to wannan duka abubuwan nan suna da kyau gaskiya addinin musulunci shine addini tsarin musulunci shine tsari duk wani tsarin da ba na addini ba wallahi hayaniya ne hayaniya ne a cike yake da hayaniya da aka mazalla ya uhun aka cire tafin hannunta saboda ta yi sata a urwa yake aisha radiyallahu anha ta ambata cewa qalat aishatu fa hasunat taubatuha aisha take cewa wannan matar tubanta ya kyautatu wata zawwajat bayan wannan mata zo ta yi aure ya ce wa kana ta'ati aisha take cewa ta kasance ma tana zawwa ba'da zali na'am aisha take cewa ta kasance tana zawwa bayan haka zuwa gidan aisha radiyallahu anha tana zawwa fa'arfa'u hajataha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama sai in daga bukatunta zuwa ga manzon Allah za ta zo da ɗan tambayoyinta da kaza da kaza ma'asa ta ma Aisha tambaya Aisha ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ga abinda wacce take tambaya kaga wannan ma yana maka nuni akan cewa lalle tsarin addini shine tsari sannan kuma kaga anan hasunat tawbatuwa tubanta ya gyaru kuma a cikin tsarin musulunci babu bayani akan cewa wannan da ya tuba ne wannan kaza ne amma wani haddi a ka duba ga hawa sai ma bayan wannan abin aka komo ta zo ta yi aure tubanta ya gyaru kuma har take zauwa gidan Aisha radiyallahu anha take zuwa wajen manzon sallallahu alaihi wasallam na ya kamata insha Allah ta'ala a dakata sai mu tashi hadisi na 130 daidai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله تعالى kenan gobe war haka kenan gobe dai da sahi zamu dasa kuma da karatun 40 hadith sannan kuma da shi wannan zadu zawjain fi ahadith sayyid saqalain sallallahu alaihi wasallam